بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياهك أبواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 20 da kwanan wata 14 a hudu afwan hudu ga watan sha'aban shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 18 ga watan uku shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji kamalan da rahama dan uwa idan ba a manta ba mana karatu ne a cikin kitabul azkar littafin da malam ya kulla domin yayi bayani game da zikirai da suka tabbata daga bakin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda yake karantawa a mabambanta lokuta mun tsaya ne a hadisi na goma sha ɗaya a cikin babin za mu tashi a cikin hadisi na goma sha biyu insha Allah ta'ala malai cewa anhu wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga sahabi abu huraira Allah ƙara masa yarda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin talatan wa talatin wanda ya tsarkake Allah maɗaukakin sarki ya tasbihi kenan ya ce subhanallah bayan kowace sallah sau talatin da uku وحمد الله ثلاثا وثلاثين hakanan ya gode wa Allah madaukakin sarki sau 33 yace alhamdulillah wa kabbara Allah thalathan wa thalathina hakanan ya girmama Allah madaukakin sarki sau 33 shine yace Allahu akbar wa qala tamamal mi'ati idan ka tattara 33 ga talatin da uku ga wata talatin da ukun sau uku shi zai baka casa'in da tara shi ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ƙala tamamal mi'a sai ya faɗa don ya cike cikon ƙirgen ɗarin ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya cike ɗarinsa da wannan addu'a annab tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce gufirat khatayahu dukkanin kurakuransa da zunubansa Allah maɗaukin sarki zai gafarta masa wa in kanat mithla zabadil bahri ko da wannan kurakuran nasa sun kai kwatankwacin yawan kumfar kogi duka Allah subhanahu wata'ala zai tafiyar masa da su zai share masa su ya kuma yafe masa su rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi wa an ka'ab bin ujrata radiyallahu anhu hadisi na 13 a cikin babin an karbo daga sahabi ka'ab dan ujra Allah ya kara masa yarda an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mu'aqibatun wasu zikirai da ake yi bayan salloli su ne mu'aqibatun ma'anahu tasbihatun tuf'alu a aqabis aqabus salat irin tasbihohi da ake karantawa bayan salloli sune mu'aqibatu la yakhibu qa'iluhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salati maktuba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mai fadar su ko mai aikata su baya tabewa baya yin asara a bayan kowace sallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wasu tasbihai ko wasu zikirori dukkanin mai fadin su bayan kowace sallah ko wanda yake aikata su bayan kowace sallah ta farilla la yakhibu ba shi ba tabewa babu shi babu asara har abada waɗanne zikirai ne su ne 30 tasbihatin subhanallah talatin da uku wa salatan wa salafina tahmidatan walhamdulillah ita ma talatin da uku wa arba'an wa salafina takbiratan da kuma allahu akbar shi ma sau talatin da hudu ba talatin da uku ba kamar yadda sauran ruwayoyi suka nuna rawahu muslim wannan ruwa imam muslim ya fitar da ita yan uwa tasbihai tasbihi da kabbara da hilala da ake bayan kowace sallah ta farilla sun tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da maganarsa da aikinsa kuma sun zo nau'i nau'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci yakan yi talatin da uku uku subhanallah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar shi ma talatin da uku cikon na ɗarin sai cike da la'ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shayin qadir kama sabaqar ruwayatu ala zalik kama sabaqar ruwayatu ala zalik kamar da ruwaya ta gabata a game da haka wani lokaci kuma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar sai kuma ya 34 kamar yadda wannan ruwaya ta imam muslim ta nuna mana ita ma yakan yin haka a cikin zikiran da yakan yi idan ya gama sallah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi tasbihi 25 tahmidi 25 takbiri 25 yakan yi haka subhanallah subhanallah subhanallah 25 walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah 25 wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar shi ma 25 ruwaya ingantacciya daga gare shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta zo da haka wani lokaci kuma sallallahu alaihi wasallam sai yi goma goma kawai subhanallah guda goma walhamdulillah guda goma wallahu akbar guda goma shi yakan yi haka sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu zaɓi ya bar filin a buɗe ya ba mu rangwame duk wanda ya maka sai ka ɗauka kai wata rana kai wancan wata rana kai wannan wata rana kai wannan wata rana kai wancan wani lokaci za ka gama sallah kana gaggawa ko kana sauri ko wani abu yana gaban ka babu lifi sai kai goma goma ka tashi wani lokacin kuma kana da fursa za ka yi mai ishirin da biyar biyar wani lokaci kuma sai ka mai talatin da uku ukun mai da suka tabbata amma dai abinda ba a so shine mutum ya gama sallah da zarar ya gama sallah a ba zikiri ba kuma ya tashi ya tafi sa wannan ba daidai ba abinda ake nufi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da ya gama sallah a yanda yake a zaune yakan yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram sannan sai karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون idan ya waɗannan addu'o'in sai kuma ya juyo sai ya zaman harbe sai ya kalli mamansa sannan sai karasa sauran waɗanda suke da alaƙa da na irge 33 idan aka gama a cike da la'ilaha illallah wahdahu la sharika la sannan ai ayatul kursi a karanta suratul ikhlas suratul falaq suratul nas mutum yau annabi salati sannan mutum ya tashi duk waɗannan sai ya ji sannan yake yi su to malamai suka ce a idan mutum ya gama sallah abinda ake so ko da yana da wani uzurin da zai tashi ya bar wajen to alal kalla na farkon nan ya gama da su astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam zuwa kafin ya fara yin irki idan ya gama babu laifi zai iya tashi a hanya ya karasa babu laifi zai iya tashi a inda zai je ya karasa ko zai shiga cikin mutane ko zai hau kan babur ne ko tafiya ce a ƙasa to babu laifi yana tafiya sai ya karasa wannan duk babu ba cewa aka yi lallai dole ne sai ka zauna ka karasa a wajen ba amma dan idan har baka da wani uzuri to ya fi kyau ka zauna a inda kai sallah ka karasa su ka yi su a wajen wannan shine abin da ya fi kyau amma ko shakka babu asara ce rashin rabo ne ba daidai ba ne mutum ya gama sallah kawai tashi ya tafi ba astaghfirullah ba astaghfirullah ba allahumma anta salam duk waɗannan addu'o'in da ake mutum baya yin su saboda wani abin da zai wani abin da yake na duniya ya shigaltar da shi zai je haukan wannan abu ko menene wannan abin da za ka yi mahimmancinsa da darajarsa da kimarsa da martabarsa bai kai wannan abin da ka bari ka tafi zuwa gare shi sannan na tabbatar cewa waɗannan addu'o'i da mutum yake yi mafi yawancin lokacin da ya sace maka shine kayi da yawa minti biyar ba za su mace maka minti biyar ba daga astaghfirullah zuwa ƙarshe ba zai maka minti biyar to na san duk inda zaka je lectin minti biyar da ba zai cutar da kai wani abu bare kuma idan ka kwatanta da irin gwaggwaban lada da romo da zaka samu daga Allah madaukakin sarki ku dube yadda muke faɗar abin da Allah madaukakin sarki zai mana yanzu adadin zunubin da muka saman wa da kanmu adadin zunubin da muka ɗauka wa kanmu da kanmu a iya yau kawai guda nawa ne baka sani ba amma sai Allah madaukakin sarki ya kawo maka wata rahama da wata garabasa sai ya ce duk lokacin da kai sallar farilla kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sau talatin da uku uku ka cike da nadarin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce dukkanin kurakuran ka Allah madaukakin sarki ya gafarta maka duka har hadisi ma yazo da wata irin mubalaga yace wa in kanat mithlu zabadil bahr wa in kanat mithlu zabadil bahr koda zunuban sun kasance tamkar kun farko ki Allah madaukakin sarki ya gafarta muku su to kaga bai kamata a ce saboda wani abu na duniya da kake hari ka ba wannan abubuwa dan da yawa mukan haramtawa kan waɗannan abubuwa sai kaga da mutum ya ga masallaci shi bai yi a cikin masallacin ba kuma in ya tashi ya je ya zauna yana hira ko abin da ya kama da haka Allah madaukakin sarki ya shirye ni saboda haka ƴan uwa kofa abu da take ko kai 33 ko kai 25 ko kai goma duk wanda ka yayi insha Allah ta'ala hadisi na goma sha hudu وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن كربو دغ صحابي سعد بن أبي وقاص الله كان مسير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حقيقة أن نفسي راد أمن سيسار تبتا أغريش يا كسنتي يتعوض دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات yana neman tsari bayan kowace sallah da waɗannan kalmomi ga kalmomin kamar haka ‘yan uwa Allahumma inni a'udhu bika minal jubuni wal bukhli wa a'udhu bika min an uradda ila ardhalil umuri wa a'udhu bika min fitnatid dunya wa a'udhu bika min fitnatil qabr waɗannan abubuwa dukkanin mutum ɗan adam dole ne yana neman tsari da su yana neman Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kariya daga gare su to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya gama a sallah daga cikin addu'o'i da yakan yi da bayan sallah akwai neman tsari daga waɗannan abubuwa ga su kamar haka na farko yakan ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn ya ubangiji ina neman tsarin ka daga ragwanta ragwanta shine aljubuni in aka ce aljubuni ragwantaka ke ma'ana biddu shaja'a biddu shaja'a in aka ce shaja'a mai kenan jarumta to aljubun shine kishiyarsa rago kenan ko rago kenan to annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana neman tsari daga ya zama rago saboda asali yan uwa musali cewa ana ki salam okay ana ji salam musali cewa ba siffa ce ta musulmi mumini nagari ya kasance rago ba abinda ake nufi da ragwantaka kuma shine mutum ya rinka jin tsoron abin da bai kamata a ce ana jin tsoronsa mutum ya kasance kamar lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ake yin jihadi idan yanzu jihadin ma zai maimaiti ya dawo jihadin da shari'a ta yadda da shi ya kasance mutum yana jin tsoron fita jihadi saboda asarar ransa ko asarar dukiyarsa to wannan ragwantaka ke ko ya kasance mutum ba zai iya faɗin gaskiya akan abin da ya sani ƙarara ba saboda yana jin tsoro kada a kama shi a je a kulle shi kada a je a sa shi a prison to wannan ma raguntaka ce abu ne da ka san gaskiya ce ƙarara kuma mutane suna ƙishirwar sanin wannan abin rashin sanin mutane ga wannan abin zai cutar da addininsu to dole ne mutum ya fito ya faɗa a lokacin rashin faɗa saboda gada su tsoro kada a zo a kama ka wannan shine ake kira raguntaka ko abin da al'ada bai kamata a ce ana jin tsoronsa ba kai kuma sai kasance kana jin tsoronsa kamar wani sai ga namiji ne amma shi bala ya jin tsoron kake so yake namiji ne ba amma duk inda kake kake so sai fitar wani kuma sai ka samu kadan gare yake jin tsoro inda ya kan gare sai fitar wani kuma bera sai ka ji mutum babba ne fa namiji na ta ihu a cikin daki in ka zo ka tambaya mai sai ga bera ne a cikin daki bera ne a cikin daki kaga wanda bai kamata ba amma abin da yake al'adance ana jin tsoronsa wannan babu laifi don kaji tsoronsa misali a ce maciji maciji abu ne da zai iya halaka ka ko kura ko damusa ko zaki duk wani abu ne da su iya kashe ka to don kaga zaki ko ga kura ka fita da gudu wannan ba za a ce maka kayan rabuntaka ba ka tsaya a lokacin shine a lokacin kuma shine kai kuskure dan Allah madaukakin sarki ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka tsayawa gaban zaki ba kai ma ka san menene jefa kai ne zuwa ga halaka don ka san totally zaki ya fi ƙarfinka babu yadda zaki da zaki inda babin daga ce a hannunka saboda haka irin waɗannan abubuwa su ba a zargin mutum don ya ji tsoron su shi sa Allah ba ɗaukai sarki yake babu kissar annabi Musa lokacin da ya je wajen Fir'auna da ya je wajen Fir'auna a da mutanen Fir'auna suka rinka jefa sandunansu suna zama macijai macijai bi Allah madaukin sarki ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai da tsoro ya tarsa a zuciyar annabi Musa yanzu ya ce annabi Musa ba jarumi bane a'a saboda a zahiri miciji abin tsoro ne dan kaji abin dan kaji tsoron abin tsoro wannan ba laifi bane haka nan lokacin da Allah madaukin sarki ce da da annabi Musa yadda sandar take hannunsa wa alqi ma fi yaminika ka yadda sandar take hannunka lokacin da annabi Musa yadda sandarsa farkon ganinta a matsayin mucijiya bai Allah madaukakin sarki ce walla mudbiran wala muaqib ba ka Allah madaukakin sarki faɗa ba annabi Musa na yadda sandarsa kawai sai ga ta zama mucijiya sandan shi sandan shi ne da yake tafiya da shi kamar yadda ya faɗa yana bugowa dabbobinsa ciyawa ne ko kuma ya bugo musu ganyen bishiya su ci sanda ne normal sanda yadda ka san shi sai Allah madaukakin sarki ce yadda shi yana yadda shi kawai sai ga zama katon mucijiya me zai faru walla mudbir sai annabi Musa ya juya fita da gudu walla mu akib kowai wayi baya sai Allah barka sarki Allah barka sarki ce ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun ya Musa kada ka ji tsoro annabawa manzanni ba sa jin tsoro a gabana Musa ne sai annabi Musa ya dawo to wannan abin da annabi Musa ya yi na zuwa ya gudu ai ya ji tsoron abin da a zahiri ana mai ana jin tsoron sa da miciji a zalimin dabba ne yanzu sai ya halaka ka to amma abin da bai kamata a ce ana jin tsoron sa ba karbi tsoron sa wannan ragwantaka ne addinin musulunci baya san ragwantaka shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al-mu'minul qawiy khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if mumini mai karfi in aka ce mai karfi ya shafi karfin zuciya karfin gaggan jiki karfin tunani jarumta duk ya shafi wannan Allah madu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace khairun shine yafi alkhairi wa ahabbu ila Allah kuma yafi soyuwa a wajen Allah madaukin sarki minal mu'min ad-da'ifi daga muminin da yake shi mumini ne akwai imani amma kuma matsoraci ne ina ba ta fahimta to wancan mai karfin imanin yafi wannan soyuwa a wajen Allah madaukin sarki amma a gaba sai Allah madaukakin sarki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kowanne ɗaya daga cikin su kuma akwai alkhairi a tattare da shi da mai raunin da mai ƙarfin kowa akwai alkhairi a tattare da shi amma idan haɗawa za a yi a yi muƙarana wanne ne fa alkhairi shi ne wanda yake jarumu ba wanda yake rago ba saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake neman tsari daga mai daga ragwantaka wal bukhli da rowa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na neman tsari da rowa to amma ya kamata a farkon fahimci mecece rowa rowa shine ka hana abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta ka ba da shi asali shine rowa abin da yake wajibi ne akan ka ka ba da shi sai kake hanawa sai kake makewa to kai ne marwaci yanzu ƴaƴanka da matanka da iyayenka ba in ba su da shi dole ne ka ciyar da su sai kake ko kuma kake musu koro to za a kira ka marwaci karrama baki idan sun zo wajenka dole ne addinin musulunci ce ka karrama su iya gwargwadon abin da kake da su sai kaki kaki ba su komai kaki sauraron su saboda kada kashe musu kuɗi wannan marwaci ne ina fata fahimta wannan shine ruwa abin da yake wajibi ne akan ka ka hana shine ruwa amma wannan abin da ba wajibi bane ihsani ne shi abin abu ne da yake mai kyau wanda ko da ka hana shi ba kai tsaye ba za a kira ka marwaci ba to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana neman tsari da ita kanta ruwa wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana neman tsari daga Allah madaukakin sarki ya mayar da shi zuwa ga kaskantacciyar rayuwa mecece kaskantacciyar rayuwa shine idan mutum ya girma shekaru suka ja to dole ne kuma Allah maɗaukakin sarki yana tauye shi a cikin rayuwarsa wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala da afala yaqilun kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa duk wanda muka raya shi ya rayu to za ku ga muna tauye shi a cikin rayuwa ka'ida za ku ga idan namiji ya wuce shekara arba'in to a lokacin kuma komai nashi ƙasa yake yi jinsa zai yi ƙasa ganinsa zai yi ƙasa hatta test nashi ɗanɗanansa zaukinsa ƙasa yake yi komai nashi da ka sani ƙasa yake yi yadda da idan ka ci abinci kake jin zaƙi kake jin gishiri da magi a cikin miya idan shekaru suka fara zafi sai ka daina ji yadda kake jin kake jin zaƙi idan ka sha abu mai zaƙi nan gaba sai ka daina ji duk lokaci ne wannan rayuwa ta fara ja to har zuwa kuma lokacin da mutum zai kai Allahu Allahu alladhi khalaqakum min da'afin ko thumma ja'ala min ba'di ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة to shine wannan Allah madaukakin sarki ya halice ku asali kuna masu rauni dan jariri sai dai a dauke ka a saka a zani a killace ka a kwantar da kai a tasar da kai kana nan kana nan sai ka girma sai kai karfi to wannan karfin kuma ana nan ana nan zai dawo ya kasance ya zamto rauni kamar yadda aka farar da kai kama bada'akum awwal khalqin nu'idu haka mutum zai kasance sai ya kasance wata rana yadda ake ɗaukar kana ɗan jariri ya zama haka ake ɗaukaka inda Allah ya raya ka haka ake wani lokaci tsufa kala-kala ne kuma kowanne akwai yadda nasa yake zuwa wani Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kyan jiki sai ya rayu shekara ɗari amma kaga haƙorinsa duka suna nan kaga da kansa yake tafiya da kansa zai fito ya to masallaci ko sanda babu a hannun shi sannan bai irin rikice wanda da tsofaffi suke ba ragal ta abin da gaya masa ya sani ya danganta amma yanzu misali idan ya kasance akwai tsofaffin da za ka ga a da Allah kuma mata magana wace akwai tsofaffin da za ka ga shi tun yana shekara saba'in sai ka ga jikinsa ya ragargace kaga baya iya tafiya sai a wheelchair sannan duk abubuwan da za a ga masa ba iya fahimta yanzu akwai tsofaffin da za ga idan mutum fitsari ma sai ya sa kuka ce miciji miciji akwai tsofaffin da za ka ga baya yadda ya zauna a gida sai iyalansa suna kulle shi a cikin ɗaki saboda idan ya fito kuma sai kansa ga gidansa sai kansa ya mai dindimi sai rasa ina ne gidansa ga gidansa nan amma kuma sai ya nan haka kuma wani uwa ku fahimta wato akwai abin da mutane suke da wani irin tunani a kansa cewa galibi don mutumin da ya yi wani irin wannan tsufan to yaran tasba take ba haka ba rikicewar tsufa da daidaituwar tsufa ya danganta da irin yanayin jikin mutum akwai malaman da gaggan malaman hadisi ne masu tsoron Allah amma sun girma sun sami ikhtilali sun rikice ba rashin tsoron Allah bane akan samu akwai wanda kuma ku kuje ku je ko da kasashen turai da za ku ga wani arne da matin da yake bai taba sallah ba ruwan shi da Allah amma shekara sau zakari da wani abu abin da ya same shi to shi wannan bai sa ku bai zama ina ba ta fahimta ko babu akwai akwai wanda za ka arne ne sosai shekara sa ɗari babu abin da jikinsa yi ba haka ba ne to shi ban Allah yi ko yaro shi da Allah ba maybe cewa yake Allah uku ne ba babban abin da Allah ya fi kishi yake yi so da ka yanayin jikin mutum ne a daina ganin mutum ya tsufa ya rikice a rika cewa ai yaran tasa ce ba take ba wannan kuskure ne yan uwa ba daidai ba kowa yanayin jikinsa ne amma dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana roƙon kada Allah madaukakin sarki ya kai shi irin wancan kaskantaccen rayuwa ya kasance da karfinka da komai amma kana ji kana gani sai dai a rika maka komai wani lokaci za ga mutum idan ya girma hatta tsarki na fitsari da tsarki na ba gida sai dai a rinka masa lafiyar sa kalau sai ya fitsari bai sanya yadda ka san yaro za a kwantar da shi akan gado ya fitsari bai sani ba haka shi ma zai rinka yi wanda zaka ga hatta iyalanka wanda suke son ka wanda kai hidima kai ɗawainiya da su zaka a lokacin sai sun gaji da kai Allah Allah suke su da kai lami lafiya kullum sai daga ji ana cewa to Allah ya samu rabu lafiya da baba Allah ya rabu da baba lafiya saboda ka ishe su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kiran Allah madaukakin sarki kada Allah ya kai shi irin wancan rayuwa mu ma kada Allah madaukakin sarki ya kai mu wa ugu bika min fitnatid dunya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na roƙon Allah madaukakin sarki ya mai tsari da fitinar duniya fitinar duniya ɗan uwa shine ko dai a fitine ka a cikin arziki ko a fitine ka a cikin talauci Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa maka arziki sai wani arzikin ya raba ka da Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwa wallahi ba ku tana a duniya kamar wani ko Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ka da talaucin da zai hana ka tuna kanka da kanka bare ka tuna nauyin da yake kanka na Allah maɗaukakin sarki ka sauke shi duk wannan fitinar duniya ce shi sa annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yake gawa sabon sa cewa mal faqru akhsha alaikum yace wallahi ba talauci nake ji muku tsoro ba kwata kwata ba haka bane ya ce sai dai ina ji muku tsoron kada Allah maɗaukin sarki ya buɗe muku duniya ku samu duniya dinare da azurfa ya samu a hannunku ku samu kadarori da dukiyoyi na ƙasar waje da na gida sai kasance kuma kun fara rigegeniyar samun duniya kun fara tanafusi akan abin da ya shafi duniya sai kasance Allah maɗaukin sarki ya halakar da ku ko kuma ita duniyar ta halakar da ku kamar yadda wanda suka gabace ku suka halaka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce wannan nake ji muku tsoro ba wai talauci ba saboda haka ko a jarraba mutum a cikin arziki jarraba ce ko a jarraba mutum a cikin talauci dukkan waɗannan abubuwan jarraba ce a duniya duk wanda Allah madaukakin sarki so sai jarrabe ka da shi idan Allah madaukakin sarki so sai jarrabe ka da arziki na san mutanen za su fi gane wannan za su fi gane wannan jarraba kuma za su fi santa sai da a jarrabe ka da talauci da a jarrabe ka da arziki wanda kake so sai ka ce Allah maɗaukakin sarki duk wanda ka san idan aka jarabe yin da shi zan tsira Allah ka jarabe yin da shi amma galibin mutane abin da su ce ko na halaka ne Allah ba su arziki tun da yanzu ba halaka ake shiga a neman arzikin ba ba sabon Allah ake a neman arziki bai da yanwa gashi na muna gani idan Allah ya so sai jarrabe ka da arziki sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya baka dukiya ma ɗuɗuwa amma kuma wannan dukiya ce ta kasance fitina ce a gare ka ka kasa sauke haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ka kasa sauke nauyin da ke kanka na haƙƙin mutane wanka duka duniya nan banda fitina ka babu abin da take Allah maɗaukakin sarki ya kare idan kuma Allah maɗaukakin sarki so sai jarabe sai jarabe mutum da talauci sai ga talaucin da yake ciki ya hana shi tunawa da Allah maɗaukakin sarki ya hana shi kullun zargin Allah maɗaukakin sarki yake da mutane kullun gani yake Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi ya hana shi arziki wallahi ga shi zaka ji irin maganganun da mutane suke faɗa akwai haɗari ƙwarai da gaske akwai haɗari ƙwarai da gaske idan ka ji mutum ya furta wata magana sai ka ji anya wannan musulmi ne mako me yasa ya faɗi wannan maganar saboda ba a bashi kuɗi ba ba a bashi kuɗi ba sai mutum ya wuce sai ya ce ku ci anan mu ba ci a can kaiwa ga ba za ka ci a can ya aka kasa za ka ci a can an baka yawa sabon shi da ke ci anan kuma can ma sai ya je ci fi duniya hasana wa fil akhirati hasana ta ba shi kenan ba shi sa ka ba Allah kawai duk abin da Allah maɗaukin sarki ya jarrabe ka da shi kai ƙoƙarin ka fita Allah ba mu ikon cin jarraba wa uzu bika min fitnatil qabr annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana roƙon Allah maɗaukin sarki ya tsare shi daga fitinar kabari fitinar kabari ita ce su'alul malakai su'alul malakai tambayar da mala'iku guda biyu suke wa mutum shine fitinar kabari abu na farko kenan da mutum yake fara fuskanta idan shiga cikin kabari mala'ikun da za su su tashe shi su tambaye shi to daga nan kuma tambayar da za a yi masa wannan fitinar ta kabari zai fuskanta ita za ta kai shi ya samu rahama kabari ko kuma ya samu azabar kabari kun san akwai fitnatul qabr akwai azabul qabr fitnatul qabr shine tambaya azabul qabr shine kuma abin da zai ta fuskanta na azaba da bugu da zai tashi a cikin kabar har zuwa kuma Allah madaukakin sarki tashi kiyamarsa Allah kare mu dan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan nemi tsari da waɗannan abubuwa bayan ya gama sallah rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin sa wa an mu'adhin radiyallahu anhu an karbo daga mu'adh dan jabal Allah kara masa yarda ɗaya daga cikin matasa na sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi jira da muke tsar tabbata a gare shi a khaba bi yadihi ya kama hannun ma'azu dan jabal ya rike hannun ma'azu dan jabal wa qala annabi jira da muke tsar tabbata a gare shi yace da shi ya mu'azu ya kai mu'azu munada mufrad kira ya mu'azu ya kai mu'azu wallahi na rantse da Allah inni la uhibbuk ji annabi jira da muke tsar tabbata a gare shi kai wannan ya caba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce na rantse da Allah wallahi ya mu'az ina kaunar ka sallallahu alaihi wasallam inni la uhibbuk sai da ga masa sau uku ce ya mu'az wallahi ina son ka wallahi ina son ka wallahi ina son ka subhanallah fa qala sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa usika ya mu'az zan maka wasiya ya kai mu'az to ka kwatanta dan uwa mutumin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rantsuwa sau uku yace yana kaunar ta yana sansa yace bari ya masa wasiya ka sawwar abin a cikin zuciyarka wace irin wasiya zai masa ina fata an fahimta wace irin wasiya zai masa kai ma ka san daga cikin mafi tsada mafi girman wasiya zai dauko ya masa dan mutumin da kake so idan zaka bashi abu kakan bashi abu ne na kasa kasa ko na sama sama na sama sama to sai mu tsaya mu ji wasiyar dan ba shi kadai manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ga wa har mutun da mu ba ya faɗa yawa sai ce masa la tad'anna fi duburi kulli salatin taqum yace kada ka sake ka bar bayan kowace sallah ka rinka cewa Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kada ka bari a bayan kowace sallah ka rinka karanta wannan addu'a shi ne ka ce Allahumma ya Ubangiji a aini ka taimake ni ala bikirka wajen ambatanka yawan ambatanka da yawan zikirinka wa shukurika ka kuma taimake ni wajen gode maka gode wa Allah maɗaukakin sarki ba ta hanyar kaukar a cewa alhamdulillah ba a ta hanyar yi masa biyayya da barin abin da baya su ta hanyar yin duk abin da ka san Allah maɗaukakin sarki umarni da shi da kuma barin duk abin da ka san Allah maɗaukakin sarki baya su wannan shine babbar abin da yake nuna cewa ka gode wa Allah madaukakin sarki wa husni ibadatika da kuma kyakkyawar bautarka ka taimake ni wajen na yi na bautata maka a mafi kyawun siffa shine husni ibadatika wannan kaiwa matakin ihsani kenan kololuwa wajen bautawa Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce al-ihsan huwa an ta'budallah huwa an ta'budallah ka'annaka تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شين إساني كبوتة الله مكوكين سركي كمر gaka ga Allah madaukakin sarki kamar Allah madaukakin sarki kana ganin shi ya ce kai sallah sai yake kallon ka kuma ka san yana kallon ka sai Allah sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce fa in lam takun tarahu idan kai baka kasance kana ganin shi ba to ai fa innahu yaraka mataki na bi ka rinka sawwarawa a cikin zuciyarka shi yana kallon ka dan wa ina fata an fahimta to shine wa husni ibadatika kyautata ibadar Allah madaukakin sarki a bisa fi akmali sura fi akmali sifa a mafi cikar sifa shine mataki na Isa ne kenan matakin ƙarshe to wannan ita ce addu'ar da Annabi tsira da amince tsar tabbata a gare shi kai Mu'adh dan Jabal bayan ya kama hannunsa ya ga masa yana son sa to shi sai yanwa wannan addu'a kada mabatta malamai suka ce wannan ana karanta ta ne a cikin sallah ba a wajen sallah ba ina fata an fahimta idan ka gama tahiyya a cikin addu'o'in da ake karantawa sai karanta wannan addu'ar Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika a cikin sallah kamar yadda na gamar satin da ya gabata nace duk inda aka ce dubarar salah ana nufin me ko dai a cikin sallah ko a wajen sallah wanda na kawo mana tafsirin da Ibn Uthaymeen ya kawo yace idan addu'a ce ana karantawa a cikin sallah idan kuma zikiri ne ana karanta shi amin a wajen sallah in ka ji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta abu kaza bayan sallah duburus salah to idan ka duba ka ga addu'a ce to a cikin sallah zaka karanta shi bayan tahiyya kenan idan kuma ka ga zikiri ne to zaka karanta shi a wajen sallah bayan ka gama kenan in ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wannan addu'a ce ko zikiri addu'a ce ko zikiri wannan yan uwa wannan addu'a ce ba kan kake roƙa ba Allah ka taimake ni wajen me wajen ambatanka da gode maka da kyautata ibadarka to sai karanta ta a cikin sallah shine abin da malamai suka ambata wanda naga wasu suna karanta ta ne bayan an gama sallah ko bayan an gama sallah wasu suke karanta ta wanda wasu malaman su ma sun faɗa haka to amma dai wannan tafsirin da aka je ce maka mana kwarai da gaske wajen tantance abubuwan yadda suke wannan hadisi rawahu abu dawud bi isnadin sahihin imamu abu dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce wa annabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda wace hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza tashahhada ahadukum idan dayan ku yayi tahiya falyasta'iz billahi min arba'in to kada ya tashi daga tahiyar shi kada ya sallama sai ya nemi tsari daga wasu abubuwa guda hudu wasu daga cikin malamai suka ce wannan jimla ta falyasta'id jimla ce ta dullu alal amri da take nuni bisa ga umarni shi sa wasu suka ce wannan addu'a ita ma wajibi ce ina fata an fahimta amma wasu suka ce a'a ji a bi halin nadab an kawo ta ne saboda nuna mustahabbanci ba nuna wajibi ba don haka idan kai sallah ba kai wannan addu'ar ba suna gani babu laifi amma kamar imam shafi shi yana gani hatta wannan addu'a ma wajibi ce sai kai idan kai sallar kai tahiyya kai salatin annabi to sai kuma ka zo da wannan addu'ar me yasa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce falyasta'id ka nemi tsari wannan lam din da take cikin fal lamul amri ce ba haka bane falyasta'id shi sa kaga fi'il mudari ne amma karshen sai kasance me majzum ko fi'il mudari jazma ce shi me da fili mudari'i ina dalaban larabci ba marfu'i bane to me yasa yazo da jazma a nan wajen saboda wannan lamun din da tazo lamul amri ce ina fata an fahimta yana cikin abin da ake ce musu jawazi yawa kada dai mu shiga wata gonar da ayi hakuri yaqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ga sanan abubuwan guda hudu ya ubangiji ina neman tsarinka daga azabar jahannama azabar jahannama ai za ku ga a cikin siffa ta ibadur rahman da Allah subhanahu wataala ya kawo mana a cikin suratul furqan daga cikin akwai daga cikin abu addu'o'in da suke rabbana sirif anna azaba jahannam sai suka ce inna azabaha kana garama Allah ka kautar da mu Allah ka matsar da mu Allah ka nisanta mu daga azabar jahannama saboda azabar jahannama bala'inta da musifarta ya kai ƙarshen ƙarshen abinda Allah maɗaukakin sarki zai wa mai saba masa shine sashi a cikin wuta ina fata an fahimta wato ka kalli girman abin ka kalli girma na Allah maɗaukakin sarki ka kalli buwayarsa ka kalli duk abin da yake kewaye da kai wanda ka sani da wanda da baka sani ba halitta ce ta Allah maɗaukakin sarki duka kuma ko mai Allah maɗaukakin sarki ya ga dama zai azabtar da kai da shi haka ne ko ba haka bane ko mai Allah maɗaukakin sarki ga dama zai azabtar da kai da shi to sai ka kalla wanda yawa Allah maɗaukakin sarki abinda baya so ƙarshen abinda Allah maɗaukakin sarki baya so shine shirka to ƙarshen abinda za a yi wa mai shirka shine a sashi a cikin azabar wuta azabar jahannama to sai ka kwatanta wa zuciyarka wannan wajen da za a sa wancan mutumin da yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarshen abin da Allah baya so wani irin abu ne kuwa an wa Allah fata muku yanta wannan irin abu ne wannan cikin jahannama idan aka fara maka bayani a cikin mecece jahannama yau in ka ce ba za ka iya bacci Allah kuwa in ka ka je ka kwanta kai bacci kuwa to ka tabbata kana da garanti kai da ka mutu dan aljanna ne kai warai in ko ba haka ba to ka tomi imanin ka Allah kuwa Allah kuwa jahannama rami ne dan da yawa idan mutane aka suka ji an ce rama jahannama sai su dauka wani gida ne da ya ji a cilla mutum ina rami ne sosai inda ka san ramar rijiya haka yake idan aka jefa mutum aka jefa abu sai ya yi shekara arba'in arba'in irin shekaru arba'in na lahira bai je ƙasan dandamalin jahannama tafiya kawai ita kanta wannan tafiyar azaba ce ita kanta wannan tafiyar azaba ce shekara arba'in mutum bai je ƙasan ta mutum kuma ya je ƙasan bai je tara wanda suke ƙasan kuma suke dila mutane suke hukunta mutane mala'ikun Allah maɗaukakin sarki mala'ikun Allah maɗaukakin sarki wanda aka aje su kawai su aikin su kenan maliku da mutanensa wa nada ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithuna maliku shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi jagorancin kula da wuta da mutanenta to shi da mutanen su suke kula da wuta duk wanda ya shiga su suke daka shi su suke daka shi a cikin hadisi ya tabbata annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wannan azaba ce ma da ake yi wa mutanen da mutanen da ba su maje lahira ba sai wannan mutanen mutanen da aka sa a kabari ake musu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace hadisin muslim yace ya ga wasu mutane guda biyu daya a kwance ɗaya kuma tsaye da wani gingime man dutse a kansa haka dutse ne irin na wuta idan ya daga dutsen kawai sai su kowane kwanciyar nan a kansa sai kansa ya tsage biyar da biyar da ke sai dutsen ya fada ƙasa ya gangara ya tafi shi na ɗan sai ya tafi ya je ya kinkimo dutsen ne ya ɗauko shi da kyar kafin ya dawo kan wancan ya haɗe ya dawo da ke sai ya ƙara buga masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce haka za a yi ta masa sai Allah ya tashi ya masa ya ce wani kuma ya gan shi shi ma a kwance ya yi rigingine istilqa ya yi rigingine shi kuma na tsayen da wata irin kungiya kamar ka ce lauje mai kaifi mai tsini a hannunsa sai ya sanya shi a nan bakinsa sai ya finciko fatan bakinsa ya ja ta sai ya kai kesa sai ya ajiye sai ya sanya laujen na idansa ya fasa idansa sai ya jawo fatar idansa ya kai ƙi sai ya aji sai ya sashi a hancinsa nan sai ya fincika ya jawo sai ya kai ƙi sai ya aji haka zai wannan ɓangaren sai ya jiyo da nan ɓangaren nan ɓangaren ma sai ya masa kafin ya gama wannan ɓangaren nan ɓangaren ya dawo da yake sai ya ci gaba kuma da aiki har a tashi kiyama haka za a ci gaba da yi musu wannan fa ba ma wai wanda aka sa a cikin wuta ba wanda kuma aka sa a cikin wuta ba yan uwa Allah ya kare mu daga shiga wuta wallahi wannan wutar da muka ji ana bayani yan uwa duk wani karshen tsiya da lalacewa wallahi yana cikin ta shi sa duk yadda zamu duk kokarin da zamu da aikin da zamu mu yi kokari mu ga mun yi abin da Allah madaukakin sarki zai kauda mu daga shiga wuta wallahi duk wanda ya shiga wuta ya shiga uku ya lalace karshen lalacewa kenan mutum shi shi sa yan uwa mu yi aiki don mu kautar da kanmu daga shiga wuta duk abin da muka ji an ce aikin in wuta ne mu je shi ku duba annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya riga san cewa shi baya cikin yan wuta baya cikin ahalinta kusa da ita babu abin da ya shafe shi da ita amma kullum in yi sallah sai wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam me dalili saboda mu al'ummar sa ya san dole a cikin mu akwai wanda sai sun shige ta to me yawaita addu'a a ciki saboda mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa min fitnatul mahya wa min wa min azabil qabr daga azabar kabari daga cikin nau'in azabar kabari in ko akwai abin da muka ambata yanzu wa min fitnatul mahya wal mamat da kuma fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa ɗan uwa ya shafi abin da muka ambata na a Allah maɗaukakin sarki ya ba mutum dukiya ko ya bashi ko ya talauta shi ya fituni da ɗaya daga cikin su ya ki bautawa Allah maɗaukakin sarki yadda ya kamata fitinar mutuwa kuma malamai suka ce shine lokacin da mutum zai zo mutuwa Allah maɗaukakin sarki a idan har Allah maɗaukakin sarki bai kiyaye shi ba shedan yakan zo a wannan lokaci duk lokacin da mutum ya zo mutuwa shedan yakan zo masa saboda lokaci ne mai haɗari yan uwa lokaci ne mai matsala kwarai da gaske a lokacin shi ne za ka faɗa abin da yake na ƙarshe da shi za a cika maka to shaɗan yakan so ya sanya mutum ya ridda a wani lokaci idan ka ƙi yin ridda zai ta gaya maka wasu maganganu zai sa maka shakka da kokonto ka mutu da imanin ka yana cikin kokonto ko shakka babu abin da ya fi tayarwa da mumini hankali kamar wani lokaci lokacin da kake so ka cika da imani sai shaɗan zuwa ka gaya maka wasu maganganu to sai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to shine sai Allah maɗaukakin sarki ya ce idan mumini ne mutum bawan Allah na gari sai Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'iku sai su tsaya su banga banga shaɗan sai ya kama gabansa shine sai mutum ya samu dama sai cika da kalmar shahada shine yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya to wannan shine lokacin cikawa kenan wa fil akhirah kuma lokacin tabbai kabari idan aka tambaye shi Allah madaukakin sarki ya samu cikar imani wa min sharri fitnati fitnati al-masih ad-dajjal sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da neman tsari daga sharrin fitinar dujal wanda yake shafaffe malamai suka ce an ce masa shafaffe saboda idan su guda ɗaya shafaffe ne idan su guda ɗaya ne kuma shi idan nasa ma ba normal irin na mutane ba haka zagaye yake kamar yadda ka san irin gurjiya gurjiya haka cycle ce ko haka idan dujale ki ɗayan ya shafi babu komai a goshinsa an rubuta kafiru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkan mumini zai iya karanta da ka gan shi za ka rubuta kafiru wasu suka ce an ce masa almasishi ne saboda li'annahu a mamsu suka ce an ce masa masihi ne saboda ya kasance zai shafi ƙasa da ƙafafunsa duk ƙasashen duniya gaba ɗaya zai shafe su da ƙafafunsa cikin ƙanan lokaci abin nufi shine zai yi yawo ya zagaye duniya duka ƙasashen duniya daga sani lungu da saƙo babu inda ba zai shiga ba kuma abin mamaki duk wani tafiyar tasa da yawonsa da zagensa zai shi ne cikin kwana arba'in kawai kwana arba'in duk duniya babu inda ba zai je maka da madina ne nan kaɗai allah maɗaukan sarki zai haramta masa shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da ya je garin maka zai tarar da mala'iku sun kewaye ta sai ya juya ba hanya kuma haka da ya je madina sai tarar da mala'iku sun kewaye ta sai ya juya amma ko ina sai ya shiga hannun sai ya zo wallahi ko sai ya zo amma ba ma nan Allah ya insha Allah ta'ala ba ma nan ranarsa ta farko kamar shekara ɗaya take ranar ta farko kamar shekara ɗaya a irgin haka za a ga ranar ai ta yin rana ai ta yin rana yamma ta ki sai an yi zaga tsawon ta kamar shekara guda rana ta bi kamar wata ɗaya rana ta uku kamar sati ɗaya ragowar ranakun kamar ranakun ne yau da kullum shi ne sabai suka ce ya rasu laitowa za a yi da sallah a lokacin rana ɗaya kamar shekara ɗaya towa za a yi sallah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ai kwarin kakin tata kawai kuna yi amma haka abin zai kasance annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallahi babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da Allah zai turo shi face sai ya ja kunnan mutanen sa ya musu gargadi game da dujal kowanne annabi sai ya musu gargadi game da dujal saboda bala'in sa babu wata fitina da sharri a ban kasa da mutane suke jira kamar dujal babu ita sharru ghaib yuntabar kenan mafi sharrin wanda ake jira wanda bai zo ba a ban kasa shine dujal saboda Allah madaukakin sarki ya yi sare masu wasu al'amara yakan iya zance da jamadat abubuwan da suke da tsararru kuma su isi tasiri zai zo wucewa a alƙarya da take bushashiya sai sai kalli sama ya ce ke sama inda ni Allah ne zubar da ruwa kuma sai sama ta zubar da ruwa zai je inda mutane suna cikin ruwa zai ce ƙasa ta fitar da tsirrai nan ta kuma sai ƙasa ta fitar da tsirrai zai je cikin kabarbura makabarta ya tashi mutumin da ya shekara da shekaru da mutuwa mutum ya san shi ya san wana kakansa ne wana kaza ɗinsa ne dudar zai tashe shi ya ce waye ni ya ce kai Allah ne ya ce to kuma ka gama aikin shi sa ɗan kaɗan ne daga cikin mutane ba su yau dujal biyayya ba da yawa daga cikin mutane wallahi sai sun bi shi wuta ce da shi da aljanna idan ka shiga wutarsa ka shiga aljanna idan ka shiga aljanna ka shiga aljanna ka shiga wuta kenan har abada sharrin sa ya wuce duk inda ake tsammani to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce idan duzal ya bayyana ina cikin ku ni to ni zan isa muku shi ni zan gwagwarmaya da shi na isa muku sharrin sa yace amma idan duzal ya bayyana babu ni to kowa ya ji da kansa kowa ta su tafi shi shi yanzu annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana nan baya nan to idan dujale bayyana yanzu kowa ta shi tafi shi shi kuma ya uwa mu sani cewa dujal ba shakhsiya ce ma haqiqiya ba wanda yadda wasu ke dauka cewa yau kada kadan zamani ko kaza shi dujal ba a'a mutum ne sosai ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tamim ibn aus ne dariya gan shi a cikin hadisin muslim sun yi tafiya a cikin ruwa jirgin ruwa ya katse musu allon ruwa ko kuma jirgin ruwa ya jashe kai su wani tsibiri a cikin tsibirin suka ga wani kogo katon kogo suka shiga ciki suna shiga ciki sai suka ga wani mutum a ɗaure da sarka katon mutum bai wata irin halitta ba su taɓa ganin irinsa ba hadisi yana cikin musulun ka zai ka duba dogon hadisi sai suka gan shi da ido ɗaya lokacin da tamim bin aus ne dare yazo yake ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ji dadi yayi murna ya tara sabai yace tamim ya zo min da labarin da ya dace da irin abin da nake ga mu game da dujar sun ga dujar yana nan me yake jira Allah madaukakin sarki ya bashi iko ya fito ya fito duk ya addabi mutane ya addabi mutane Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrinsa amin Allah ya mana tsare da shi amma da yana nan kuma zai zo yaushe zai zo Allah maka sarki kada ya sani yana ɗaya daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama wanda yake abin da yake fara zo alamun tashin alkiyama shine a mahadi mahadi afwan dujal shine yake fara zuwa sannan sai mahadi tunda mahadi da annabi isa za su kashe dujal mahadi da annabi isa za su kashe dujal to yawa dole ne mu yawaita neman tsari da wannan da wannan masifafiyar halitta Allah baka sarki tsare mu da dujal shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kullun yi sallah farilla baya tashi sai ya nemi tsari da wadannan abubuwan guda hudu to dan uwa wadannan abubuwan guda hudu ai ko ba a ce maka wajibi ne ka karanta su ba inda kana da hankali ai bai kamata ka tsallake su ba ai ko wani malami ko wani malami bai ce maka wannan abubuwan wajibi bane kai a matsayinka na mai hankali a ce maka azabar wuta fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar masiha dajjal fitinar kabari wannan abun wai bai kamata a ce maka neman tsari da su wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka shiga a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya fi san sa akan ka Allah madaukakin sarki ya fi kaunar sa akan ka kullun sai ya karanta wannan addu'o'in sau biyar kai kuma ya kamata a ce kana karanta sau 100 idan akwai akwai bukatar kafi yan uwa ba haka bane Allah madaukakin sarki ya kare ku wannan hadisi rahu muslim imam muslim ya fitar da shi ina gani sai mu dakata anan saboda lokaci insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sun mu dora daga hadisi na 17 abinda muka faɗi ne ne Allah ya ba mu ladan gaba da kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am